أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي أيومنا لهدي أشرين دبيو أنشقود أشرين دأكو قوتا نبير hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da nawa ne ga watan Turawa 19 ga watan biyu miladiya haihuwar Isa alaihi salam dan Maryam shekara ta 2017 muna cikin tafsirin Alqur'ani mai girma a cikin suratul Nisa mun karanta aya ta ashirin da uku amma ba mu samu yin bayani ba saboda aya tana da tsawo kuma lokaci ya matso ya kawo jiki a yau za mu tashi daga aya ta ashirin da biyu mu ɗorasa karatun namu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk ayyukan mu gaba ɗaya aya wala tankihu ma nakaha aba'ukum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wala tankihu kada ku yi sake ku auri, ma na kaha aba'ukum abinda iyayenku suka aura, muka ce ma satin da ya gabata ko mu ce masdariya ce ko mu ce mausuliya, in muka ce masdariya kenan ma nakaha aba'ukum da mimun da nakaha duk sai su koma ismi nikaha aba'ikum kada ku yi aure irin auren jahiliya wanda mahaifanku ko iyayenku sun ka kasance suna aikata shi amma in muka ce mausuliya ce kenan wala tankihu ma nakaha aba'ukum kakku auri matan da iyayenku suka aura wanda bayani ya gabata a wancan sati wanda yake an rarrabe shi minan nisa'i na daga mata illa ma qad salaf sai abin da ya kasance ya gudata Allah subhanahu wata'ala ya yafi an yi shi ne akan jahilci an yi shi ne kafin shari'a ta zo to wannan Allah subhanahu wata'ala ya yafi muku don mi ubangiji ya hana wannan don dai kawai saboda yana da mulki a'a Allah yana da mulki kuma baya yin abu sai cikin hikima ba wai don saboda ya halicce mu ba kawai zai hana mu abu sai don saboda akwai wato wata illa ko cutarwa zuwa gare mu shi yasa za a hane mu duk abin da za a umurce mu sai akwai alkhairi Allah zai umurta mu safani dan adam in yana da iko a kanka zai iya sa ka kai abin da bai amfanin ka duniya ko lahira amma Allah baya yin haka duk abin da zai umurta mu to zai alkhairin shi zai dawo zuwa gare mu ina fatan kun fahimce ni sai Allah ce innahu kana fahishatan lalle ya zamanto alfasha abin da bai da kyau mummuna wa maktan abin kyama wa sa'a sabila wannan hanya ta yi muni mutum ya zo ya auri matar da mahaifin shi ya aura akwai nau'i na rashin girmamawa da cin mutumci sai Allah ce hurrimat alaikum
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي وأم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما a gaishe ka alaramma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wannan ta zamanto aya ta farko tamhidi ne bayani ne aka fara shimfiɗawa wannan aya kuma ta zamanto mufassila lil mawdu' za ta yi bayanin al'amurra dalla dalla daki daki sai an ka ce hurrimat alaikum ummahatukum kaga hurrimat an haramta muku an gane ni dole anan sai mun zo mun kaddara wa ya haramta ina fata an fahimce ni sai dalili ya koma zuwa ga mai haramtawa shine wa shine Allah wa yake halatawa shine Allah to ko ba a ce haramallahu alaikum ba sai an ka ce hurrimat alaikum don alqur'ani maganar Allah ce kuma da an ce an haramta babu wanda ya isa ya haramta ko ya halatta a cikin musulunci sai Allah subhanahu wataala inil hukmu illa lillah أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون باب وند أدى إذن يتي أبو كذا حالتني يكو حرمني سي الله إن وني النبي يتي ال يا حرمت كذا تبا شي يا حرمت أبا أمرني ني دقا وجه الله يسد ساكو إن فاتكم فنشين أبو نبي حرمت عليكم أمهاتكم an haramta muku iyayenku menene aka haramta mu da iyayenmu domin in aka ce an haramta iyaye gaba ɗai kenan kaga nan da za mu ɗauki wannan umumin sa da zai kasance magana da mahaifiyarka haramun ne don umma hatukum an kaci an gane ni kallon mahaifiyarka haramun ne ku yi shawara da mahaifiyarka haramun ne babu alaka tsakaninka da ita mutlaqan sai malamai suka ce a'a wato yuqaddaru mahdhufun yaqtadihi al-maqam akwai kalima wadda za a kaddara wadda dole sai ta zo ma'ana za ta fito ma'ana hurrimat alaikum nikahu ummahatikum an haramta muku aure auren ne aka haramta domin da ba a kaddarta nikahu ba da komai ya haramta tsakaninka da kai da mahaifiyarka ina fata an fahimce ni malaman da suke cewa to hudifa al-mudaf wa uqima al-mudaf ilayhi maqamahu abu na biyu wannan aya ta zo ta yi bayanin ka'ida da alaka ta zancen auratayya domin idan muka duba shine cewa game da al'amari na aure shi musulunci shawa ka'ida yayi mata bai sake ta ba sagagaga kamar an saki doki ko an saki jaki cikin gonar kara an gane ni sannan kuma bai hana ba musulunci bai ce ba a yin aure ba an gane ni amma ya ce ai aure da sharuɗa bai ce ba ba a zuwa zuwa ga mata kiristoci sai suka yi banna banna sai suka wasu daga cikin su suka hana kansu aure a'a la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum amma kuma in za a yi a yi aure ba kawai haka ne za ka zo duk matar da ka gada ma ka yi zina da ita sai musulunci zama to tsaka tsakiya bai bar sha wannan ba ta lalace sannan kuma ya aza masa doka yadda za ta yin amfani ta kawo ƴaƴa masu albarka amma idan muka duba ƴan adam kowanne daga cikin su sai ka samu wanda ya sabani wanda ya kauce ma musulunci wasu daga cikin mazhabobi sai suna ganin cewa a shi zan ta auren da a bar shi kowa yayi matar da zai yi akwai wata aqida da ake cewa aqidar zarristiyya zararciya kahin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sarki ne wanda yake gidan a'a bai dace a ce wannan mata ta wani bace wannan ta wani ce kawai a bar kowa duk matar da mutum ya gada ma ya dauka shi kenan ina fata an fahimci ai tarayya ta mata kamar da suke faɗa wannan abin ba zai taɓa yiwa ba to wannan sai ya zama to wanga zamani da muke ciki a yanzu akwai abin da ake ce ma al-ibahiyya al-ibahiyya sune mutanen da suke ganin cewa zancen aure bai ko taso ba to su ne ake ce ma al-ibahiyya wannan ibahiyya ta kasu kala biyu akwai al-ibahiyya al-mutlaqa akwai al-ibahiyya al-muqayyada al-ibahiyya al-muqayyada ita ce wato ganin halaccin saduwar ɗa namiji da ɗiya mace ba tare da sun yi aure ba a duk duniya inda suke sannan suna ganin cewa mutum yana da izinin ya zo ga kowace irin mata babu zancen a haramta wannan kauna kace wannan mahaifiyar kace kamar da ali zai zo aya ta yi bayani a cikin kasashen turai akwai waɗanda masu wannan mazhaba an gane ni ɗaya daga cikin yahudawa manya manyan yahudawa wanda yake ya rayu a ƙasar ingila wanda ake ce ma sigmund freud Sigmund Freud ɗaya ne daga cikin manya-manyan kafirran da sun kai makafirci aiki a duniya. Bature ne na Ingila, wanda lokacin da ake ganin cewa mutane ana son a samu iko akan sai suna saba ma Allah. In dai ana saba ma Allah, to dole ne a samu matsala. To sai Sigmund Freud ya kawo wata ka'ida a duniya wadda bisa gare ta ke son duniya ta yi aiki. Turawa kuma sai suka bi su akan wannan ka'ida, sai halaka ta cin musu. Shi ne cewa kun san cewa mu ko a ɗabi'ance zancen aure tsakanin ya da kauna bai kota su ba wa da wa da kauna misali ai bai kota su ba ko ba haka ba to sai Sigmund Freud Yahudawa ne su sai kirkiro kafircin da kasashen Turawa za su tafiya don su mallaki duniya sai yayi wani littafi ya sanya masa suna al-muharramat wa tamtam al-muharramat wa tamtam al-muharramat shine wai abubuwan da anka ce an hana dan adam su ne al-muharramat sai ya ce wa tsamtsam a tsamtsam shi ne abinda ake ce ma logo kun san logo ko kowace ƙasa tana da logo tana da alama ekip ko ta kowace ƙasa misali in mun ka ɗauki ƙasar cote d'ivoire logo ce suna balo mine ne ita ce giwa ko ba haka nan bane kamar abin da ya kama da haka wai ma'ana waɗannan logokin da ake ce ma logo alama ce yanzu kamar misali yan kwallo na ƙasar mali su ko nasu shaho ne ko ba haka ba to asalin wannan arnanci ne na ƙasashen duniya kowace ƙabila tana da abin da take girmamawa take ɗaukar shi shine abin bautan ta Allahnta kun gane ni to da lokaci yayi lokaci yayi lokaci yayi har dan adam ya ci gaba ya daina tsoron shaho ya daina tsoron giwa ya daina tsoron kaza to sai zaman to alama ce ta tsohon arnanci amma yanzu ba ta aiki sai kowace kasa ta samu nata ina fata kuna fahimta ta to shine ake cewa al muharramat wa tsamfam me yake son ya ce Sigmund Freud wai shine cewa can da mutane sun ɗauki akwai abin da aka hana na auren wane da wance wance da wance to amma yanzu tun da duniya ta ci gaba yadda an kai jiwa da wannan aƙida haka ya kamata a yi jefar da wannan aƙida ta a hana auren ɗa namiji da ɗiya mace a ce wannan yau wance ce kawai inda ka gama ta ta yi maka ya ce to wannan shine aƙidar da ya kamata kawai kowace iri a bar ɗan adam ya aure ta an gane wannan da kyau to kaga al muharramatu wa tantam kenan to sannan kuma Sigmund Freud ya kawo wata nazariya theory abin da suke cewa theory shine cewa yace al-insanu wato wato lahu mardun mardu shahwa kowane dan adam yana dauke da ciwo na shawa an gane ni shi ya kawo wannan theory a kasar turawa wadda ita ce yanzu ake tabbakawa yace duk mutumin da ka gani bai da lahiya yace to asalin wannan ciwon nashi daga shawa ce ta mata aka tambaye shi me yasa saboda dama likita ne yana magani yace duk mutanen da yama aiki yace duk suna da dauke da ciwo na shawa me ya dalilin kace to shikenan yanzu wannan yana da mata an hana mai auren ta dole ya samu matsala da za a bar shi ko da mammashi ce da ya kai ga jikinta ya tara da ita shikenan wannan ciwon yana gushewa billahi lazi abin da ya kawo kenan Sigmund Freud shi ya kawo wannan yace to kaga shi ashe an samu wato nan waɗanda ake cewa al-ibahiyya al-muqayyada to amma shi Sigmund Freud inda ibahiyya ta ta tsaya bakin tsakanin auren ɗa namiji da ƴa mace an gane ni to amma cikin littafin da ce al-muharramat ya shahi komai da komai to sai turawa yanzu ci gaba ya kai inda namiji ya halatta ya zo ma namiji mace ya halatta ta zo ma mace to yanzu ba nan matsalar take ba gwamnati sai ta aza doka a cikin kasashe dole sai an yarda da wannan ba wannan ba kasashen da duk ake taimaka ma yanzu wajibi ne su yarda da wannan ko ba haka dan bane in dai kuna son a baku taimako kaga banna kenan to don haka waccan ibahiyya ta Sigmund Freud asalinta daga can ta samu asali sai ya kawo wata kissa cikin littafin nasa shine cewa wato akwai saniya ko sanuwa tana da ƴaƴa guda biyu an gane ni fari da baki to gudan fari sai ya je sai ya yi lalata da mahaifiya ta yi sai ciwo ya kama shi sai ya mutu to dama wannan gatana ce ya kawo ina fata mun fahimce ni sai da ciwo ya kama shi sai ya mutu yace wannan tatsuniya ce to kamar yadda ake cewa mu yanzu mutum in ya armi mahaifiya sai zai haɗu da wata matsala zai haɗu da rashin lahiya ko zai haɗu da kaza ce wannan duk shi ma wannan labari ne kaga ashe kissa ce kawo amma yana da niyyar batar da al'umma Allah shi gyara to hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku armen iyayenku mahaifiyarka haramun ne ka aure ta wannan ko wani zai iya cewa ai a cikin hankali ma ba zai zo ba to ko dai hankalinka ya yarda shi ko bai yarda ba Allah subhanahu wata'ala ya haramta sai Allah ce wa banatikum wa banatukum an haramta muku auren ƴaƴanku mata ƴarka wadda ka haifa ta cikin ka ka aure ta haramun ne ba auren su ina fata an fince ni an gane ko to amma a ƙasar Australia namun ce ina ganin an 2013 ne an samu wani mutum wanda shina da ɗiya sai ɓoye ta bayan ya ɓoye ta ba a ganta ba tsawon shekara kusan goma sha sai ran don sai aka kama ta ta fito ashe gidan ƙasa na ya mata tana da ƴaƴa da shi guda biyar BBC suka faɗi wannan magana a labaran duniya duk wanda yake ji labari ya ci wannan kai ta gidan ƙasa ya ba ta abinci ba ta ganin duniya wato wata rana mantawa ya bai kulle kofar ba ko da ta fito sai tana tafiya kamar mahaukaciya sai aka kama ta saboda ana ganin ba irin rayuwar mutane take yi ba ko da aka yi bincike sai a gano gidan ƙasa aka kai ta har ta girma har ta kai ya yi ta haihuwa da ita ɗaya biyu uku hudu biyar ƙarshen ta da ba da asirin shekaru ba haka ma za ta mutu ba a da labarinta an gane wannan wa banatukum yarka wadda ka auri mace ta haifa maka ita haramun ne ba ba za a aure ta ba sannan kuma duk ƴaƴan da za su fito karkashin su suma ƴaƴanka ne domin kaka matsayin uba yake su ma sun haramta ina fata an fahimci ni kenan duk matar da ya kasance tsakaninka da ita haihuwa ce in muka ce haifuwa yarka jikanyarka jikanyar jikanyarka duka sun shigo cikin wannan sun shigo cikin wa banatikum da ƴaƴanku amma sabani akwai tsakanin malamai shi idan mutum ya yi zina da mace sai ta haihu ya halatta ya aure ta ko bai halatta ya aure ta ba ina fata an fahimce ni waɗansu suka ce daga cikin malamai ba za ka aure ta ba bai halatta ba waɗansu malamai suka ce a ya halatta domin ba ɗaya ka bace nan da Allah ce wa banatu kuma yana zancen ƴaƴanku ne na shari'a ina fata an fahimce ni to waccan kuma ƴarka ce amma ba ta shari'a ba don haka shi yasa ba ta gadon ka ba ka gadon ta ina fata an fahimce ni mazhaba ce ta shafi'iyya suna ganin cewa ya halatta to shi yasa imamu zamakhshari ɗaya daga cikin malaman tafsiri na mu'tazila yana da wata aqida ta mu'tazila to amma sai yayi kokarin jefa jefa tsoro da shakka cikin zukatan mutane game da al'amarin mazhabobi cikin kowace mazhaba sai ya jawo wata qadiyya wadda ta shahara mai rauni ko wadda adda hatsari sai ya yada ta sai ce to duk mazhabobin da ya kamata mu aje su gaba daya ina fata an fahimce ni yace in yasaluni an mazhabi lam abuh bihi in mutane suka tambaye ni kai wace mazhaba kake yace ni ban zan faɗa ba domin mi wa aktumuhu wa kitmanuhu liya aslamu zan boye mazhaba ta don boye ta shi alkhairi gari ne ba gaskiya kake ba domin mazhaba ta gari bayyana ta ake yi ko ba haka nan bane sai yace fa in hanafiyan qultu qalu bi annani ubihu tila wa huwa ash-sharabul muharram in nace ni hanafiyan ne an gane ni ina bin mazhaba ta Abu Hanifa domin shine farko daga cikin malaman mazhabobi ko sai ce sai su ce ubihu tila ina wato halattar da ruwan dabino waɗanda suka yi cime cimen dabino to kun san yana sawon maye amma su hanafiya sai suna ganin cewa ai ba giya bane an gane ni to shi ko in muka kalli illa in dai zai sa maye ya haramta sai ya ce ubi huttila shine wannan wato nannage kamar da malaman zuki sama nannagen dabino wa huwa sharabul muharram shi abin haramtawa ne wa in malikiyan qultu qalu bi annani ubihu ubihu lahum lahm al-kilabi wa hum hum idan nace ni malikiya ne sai su ce bi annani ubihu lahum lahm al-kilabi ina halattar da naman kare to kaga nan imamu zamakhshari yayi yayi wasa da hankalin mutane domin nan yana so ya nuna cewa kaman malikiya sun haramtar da cin naman kare shi ko ba haka nan bane a'a zancen hadisin da yazo idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum an gane ni da yawan malamai suka ce to kare najasa ne sai imam malik ce a kare ba najasa bane wannan umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wato litanzihi ne don saboda mutun ya samu tsarkaka ne ba don saboda littahrimi bane ba dan yana najasa ba an ka ce a wanke so bakwai dai a sakasa to kaga shi ko sai ya dawo ya juya kadiya yace to sun ce ma kamar naman kare halatta ne alhali ko cewa sun kai kare ba najasa bane kasancewa abu najasa daban kasancewa abu haramun daban kaga ya dauki qadiyya dake shadda yace wa humu humu su nan kana iya cewa su malikiya su an malikiya ko kace a'a mutanen da suka zage ni kuma su ne za su dawo su zage ni wa in shafi'iyyan qalu wato qultu qalu bi annani ubihu nikahal binti wal bintu tahrumu ga qadiyyar mu wa in shafi'iyyan in nace ni ina bin mazhabar shafi'iyya qultu nace qalu sai su ce bi annani ubihu nikahal binti na halantar da auren ya kaga nan bai bayyana ba wace ya wal bintu tahrumu ya ko ta haramta wace ya ce imamu shafi'i yace tana halatta ita ce wadda mutun ya haife ta ta hanyar zina don ba yarka bace an gane ni shari'a bata baka ita ba don haka ba yarka bace baka gadon ta bata gadon ka shi yasa wadansu malamai suka ce to mu kaddarta cewa mu shari'a ta baka to don saboda gudun bacin suna da gudun matsaloli sai a nisance ta ko ba haka ba yace wa in hanbaliyan qultu qalu bi annani saqilun baghidun hululiyyun mujassimu hululi mujassimu yace in ce ina bin mazhaba ta hanabila ko ba kan gaba sai su ce saqilun kana da nauyi saboda ana ganin imamu ahmad mafi yawancin ara'akin shi suna da alaka da hadisi tunda kun ga musnad na imamu ahmad akbar mawsu'a da muke rike da hadisi an gane ni sai ce saqil ra'ayin shi akwai nauyi baghidun wanga mai kyaman mutane na kusa in mutun na rike da sunna sai a ce kyaman mutane yake yi hululi hululi su ne waɗanda suke danganta sabkowa ta Allah cikin jikin ɗan adam na halla ya hullu ne mujassimu mai kamanta Allah da jiki saboda ahalin sunna aqida su sai su ce a'a Allah ba a kamanta shi da komi laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir wa jaa rabbuka sai ahli sunna su ce a'a Allah zai zo amma shi sun sayar da zai zo ko ba haka ba to shi yasa sai su mu'tazila sai su ce ma ahli sunna mujassima wai kamar suna kabanta Allah da jiki tunda sun ce Allah zai zo tunda Allah ce shi yace zai zo mu ina ruwanmu mu ce zai zo shi ya sanar da zai zo amma ba mu zuwa mu ce a'a Allah bai zuwa to dan tunda in muka ce Allah bai zuwa mun karitar da ubangiji an gane ni zagi ne suka yi ma ahli sunna wa in qultu min ahli alhadisi wa hizbihi in nace ni ina daga cikin mutanen hadisi da jama'ar hadisi qalu sai su ce taisun bunsuru laysa yadri wa yafhamu bai ganewa kuma bai fahimta an gane ni bai sani ba kuma bai fahimta me yasa mutane suke kiran masu hadisi taisun saboda suna barin gemu kaga imamu zamakhshari shekara dubu da wani abu da ya bar duniya amma kaji abin da ake cewa mutanen hadisi tun zamanin shi tais bunsuru wanda ya bar gemi laisa yadri wa yafhamu bai da ilimi kuma bai fahimta saboda malaman hadisi mafi yawanci musamman waɗanda suke zagin malaman hadisi malaman fiqh wasu daga cikin su sai ka ce a kai ba su fahimta saboda mi saboda ana ganin su suna harrace hadisi su je su nemi illolin hadisi amma ba su neman sanin istinbatin hukunci cikin hadisi ba duk malaman hadisi a wannan ba ina fata an fahimce ni to sai imamu zabashi ya ce ajibtu min haza zamani wa ahlihi na yi mamakin wanga zamani da mutanensa faman zallabi min alsunin nasi yaslamu wane mutum na zai tsere mahalussan mutane kowa kake duniya sai an zage ka in ma ka aikata alkhairi in ma ka aikata sharri don haka karama ka aikata alkhairi yace wa akharani dahri wa qaddama ma'sharan zamani na ce ya maida ni baya gani da ilimi malami amma ba a dauke ni komai ba wa qaddama ma'sharan ya gabatar da wadansu mutane ala annahum la ya'lamuna wa a'lamu su ba su da sani kuma ni ina da sani kaga nan cin kaho da yake yi da kanshi na farko nan ya saba ma aqida domin ya zagi zamani ya ce zamani ya jinkirtar da shi ba a danganta zagi zuwa ga zamani domin Allah shi ne ke juyar da zamani an gane wannan kuma ba dole bane don kana mallami ka samu kuɗi ka samu dukiya bai annabawa ba su da kuɗi ko ba haka ba annabawa sun sha wahala to don kai kana mallami kai annabi kai annabawa don haka ba dole bane Allah ya ba malami kuɗi in ka ga dama in an gaya ma maganar Allah ka karba ka karba in ka ga dama ba za ka karba ba kai ka sani to don haka dai a takaice cikin mazhaba ta Hanafi Shafi'iyya kun ji inda asalin ra'ayin ya taso ba wai kowace iya ce suke cewa ba wa akhawatukum da ƴaƴan da ƴan uwanku yarka ko ƙaunarka haramun ne ka aure ta an fahimce ni wa ammatukum sannan kuma da yamma haifinka da kaunar mahaifi da kaunar mahaifinka ita ce amma ita ma haramun ne a aureta Allah subhanahu wataala ce wa khalatukum da kuma yan mahaifiya da kaunar mahaifiya su ma waɗannan haramun ne an gane ni sannan Allah subhanahu wataala ce wa banatul akh da kuma iyan dan uwa kanenka ko wanka ƴaƴan shi gare ka haramun ne wa banatul ukhti da kuma iyan ‘yar uwa, ƙanwarka ko yarka, an fahimce ni ‘ya'yansu haramun ne, sai Allah ce wa umma hatu kumullati arda'nakum da iyayenku mata waɗanda suke shayar da ku. Kaga nan an kire ta ummu domin ta shayar da kai nono. Mace idan ta shayar da mutum nono, to haramun ne ya aure ta an gane ni hadisi ya tabbata amma shayarwa nawa take haramtawa domin ya kamata mu sani shin da an shayar so daya a'a hadisi na Aisha wanda yake yazo a cikin sahih Muslim radiyallahu anha take cewa kana fi ma anzalallahu azza wa jalla min alquran yana daga cikin abin da Allah ya sabkar a cikin alqur'ani ashru rada'atin yuharrimna shayar da yaro nono ko mama so goma su suke sa shi ya zamanto haramun zuwa ga matar an gane ni thumma nusikhna bi khamsin sannan an ka shafe su da guda biyar ma'lumatin waɗanda suke sanannu kenan da can farkon musulunci goma yanzu kuma biyar kenan duk matar da tabba yaro nono so biyar ta haramta gare shi ko da ba mahaifiyar shi bace ina fatan kuna fahimta ta kun san mu nan yanzu muna da wata matsala wadda mata in an je wajen biki wagga ta ba dan wance nono wagga ta ba dan wance nono to da an yi bincike ya kai so biyar haramun ne babu aurata ya tsakan kaji su kaga irin wannan ƴan uwan wato wato da ya sha nono ya zama to dan uwa kuma ga ƴan uwanta haramun ne kuma ƴaƴan ku su aure ko da abokan juna kuke yana da kyau a bari yin irin wannan illa shi yasa malamai suke ganin cewa yanzu a turai akwai wani sabon abu da ya bayyana a tattaro nono na mata a sanya shi cikin wata ijin ana ba yara malamai suka ce wannan akwai hatsari gare shi domin an tattaro nonon mace dubu aka ba yaro in ya sha so biyar mace dubu sun haramta gare shi to in ya girma wa ya sai ya kamata da suka haramta gare shi an gane wannan wa ummahatukum allati arda'nakum sai an ka ce wa akhawatukum min ar-radha'a da kuma ‘yan uwanku waɗanda kuka sha nono da su, ina fata an fahimce ni, ko da mahaifiyarsu ba guda ba ce ku fahimta, a ce yaro guda biyu wannan mahaifiya ta ta rasu, wannan mahaifiya ta ta rasu, ko wannan mahaifiya ta ta hana mai nono, wannan mahaifiya ta ta hana mai nono, sai aka kai su ga wata mata sai ta ba su nono, to sun haramta gare ta sun haramta ga ‘ya'yanta. domin hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Aisha da Ibn Abbas yahrumu min ar-rida'i ma yahrumu min an-nasab yana haramta minan rida'i saboda shayarwa ma ya harumu minan nasab abinda yake haramta ta hanyar dangantaka ta haihuwa in mace ta baka nono to mijinta ya zan baba gare ka haramun ne in yarta ce ba zai iya aure ta in iya mace ce to wannan malamai suka ce to na amun ne amma an samu waɗansu halaye waɗanda suke iya bambanta akwai halaye guda biyu waɗanda malamai sun yi istisna'in su an gane ni wato ƴan uwa ta ɗanka wadda suka sha nono tare ɗanka ya sha nono ga wata mata tare da wata yarinya ko ba haka ba to shi ɗan uwa yake gare ta an gane ni to amma kuma ita ba haramun bace gare ka domin ita ba ƴarka bace kuma ba matarka bace ta shayar da kai amma shi yaron shi take haramun gare shi ina fatan kun fahimce ni shi da ya sha tare da ita an gane ni sannan kuma wato wadda ta shayar da ‘yan uwa ta yi nono mahaifiyarta to ba haramun bace gare shi an gane ni misali kana da ƙauna sai ta sha nono ga wata wato ƙaunaka ta sha nono ga wata mata to ita wannan matar ba haramun bace gare ka don ita ‘yar uwar taka ita ta sha nono kai ba haramun bace gare ka abin da nake son ku fahimta wai qadiyat shi da aka ce yana haramtawa sai in ya zamanto shi ga wanda ya sha abin yake da alaka amma su ‘yan uwan shi abin bai shafe su ba kuna gane ni misali a ce akwai yaro ya sha nono ga wata mata to shi haramun ne ya auri wannan mata sannan haramun ne ya auri ƴaƴanta amma ƴan uwa sai waɗanda ba su sha nonon ta ba su wannan abin bai kai zuwa gare su ba ina fatan kuna fahimtar qadiyar da kyau don saboda wuri ne mai wanda kun san mas'aloli ne masu wahala kauye da sauran wurare yanzu da kalaje an bugo waya malan kaza kaza kaza kaza to dole sai mun tsaya mun fahimce su da kyau kenan wa akhawatukum min ar-rida'a su ne waɗanda suka sha nono abin ya shafe su an gane ni sai Allah subhanahu wataala ce wa ummahatu nisaikum da iyayen matanku matar da wato da ka auri mace to mahaifiyarta sarko ake ji mata ko ko surka wani wuri a cewa surka wani a cewa sarkuwa to ta haramta ga mutum ya aure ta kun ga duk wannan tsari ne na musulunci amma yanzu ina sai ka iska harka ta lalace mutum yana zama soyayya ma ba wai ba ma aure ba a yi da uwa a yi da ɗaya ana yi da uwa saboda uwa tana da kuɗi iya ku ita ko ana yi da saboda ana kaunarta duk sai a game guda lalata ta yawa wannan lokaci da muke ciki ba wai aure ba ma lalata subhanallah wa ummahatu nisaikum sai Allah ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna wa raba'ibukum da kuma agolin nan ku ƴaƴa mata jam'i ne na arrabiba allati fi wa raba'ibukum allati fi hujuwikum waɗanda suke a cikin ɗakunanku min nisa'ikum na matanku allati dakhaltum bihinna waɗanda kuka wato sadu da su to nan da an ka ce allati fi hujurikum wato idan ka auri mace to da nan alqur'ani ce allati fi hujurikum waɗanda suke cikin gidajen ku to in ba su cikin gidajen ku sun halatta ko ba su halatta ba a'a sai malamai sun kace na allati fi hujurikum la mafhuma lahu Allah ya kawo shi saboda mafi yawanci idan mace tana da ya mace ko tana da yaro ya aka aure ta da shi take tafiya gidan miji shi yasa Allah ce allati fi hujurikum ba don saboda in ka aure mace ba in bata tai da yarta ba in tana wani gida ya halatta ka aure ta domin da ka aure mahaifiyar yar ta za haramun gare ka an gane wannan da kyau shi na suka ce ma kharaja makhrajal ghalib ko kharaja makhrajal waqi' ana kawo shi amma ba don yana nuna cewa abin haka yake ba don a ƙara ta'akidi ko don a bayyana yadda hali yake haka ne yake faruwa in kana son ka gane wannan ayoyi da dama sun yi bayanin wannan amma bari mu dan karba da misali Allah subhanahu wataala ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq suna kashe annabawa bighairi al-haqqi ba tare da haƙƙi ba akwai wani annabi wanda zai wani lafi wanda za a kashe shi shi bighairi al-haqqi ta'kidi ne Allah ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi wa man yad'u duk wanda ya bauta ma ko ya kirayi wani ma Allah tare da Allah ilahan akhar abin bauta sai Allah ce la burhana lahu bihi wanda bai da hujja akan shi da mutum ya yi shaka yana da hujja asalin bai da wata hujja to na allati fi hujudikum dan saboda suna zuwa tare da su amma ba kaidi bane don ana nufin in ba ta cikin ɗakin tana wuri wuri kana iya ka aure ta kuma in bata zo mahaifiyarta bata zo da ita ba za ka yi auren ta ba haka alqur'ani ke nufi ba allati dakhaltum bihinna amma su iyayen akwai sharadi sai in kun sadu da isu fa in lam takunu dakhaltum bihinna idan habbu ku sadu da iyayen mata ba fala junaha alaikum babu laifi gare ku mutum ne ya aure mace bayan ya kai sadaki an ɗaura aure an kawo ta sai ta zo tare da wata yarinya sai ta baita wannan wacce ce ta ce ai ta ce ca to ni har ka gawa an yi yamma da kari a juya to in ya saki mahaifiyar tun wannan lokaci in yarinya ta yarda ana iya auren ya halatta an gane ni waɗansu kuma sun kawo mazhabar cewa amma in yar ce to wannan bai halatta ba duk da yake waɗansu daga ciki akwai ara shaza ko kuma wasu ara da aka kawo ko yar ce in dai ba a shiga da mahaifiya ba an gane ni wasu suna ganin ya halatta amma shi alkur'ani ga wanda ya zance in an ka aure mahaifiya ba a shiga da ita ba ma'ana ba a take ta ba an ka ga yarta ko ko aka sake ta ko da ba a ga yarta ba daga baya aka ga yarta ya halatta a aure ta allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum sai dai irin wannan akwai wuya gare duk da yake yana iya faru mutum ya aure mahaifiya an zo za a ka amarya sai ta mutu sai ya ga yarta to kaga wannan yana da sauki ko ba haka nan ba amma in ba wannan ba in tana da rai wallahi yana da wahala ka sake ta ka aure diyarta malamai suka ce dalilin da yasa kuma aka halatta maka domin ita mahaifiya ba ta kishin yarta irin yadda ya take kishin mahaifiyarta domin da za ka ga mahaifiya ka sake ta ka aure yarta in ta ga akwai alkhairi tana iya hakuri amma ya a aure ta a sake ta a aure mahaifiyarta wallahi ba tare da wannan sai ta kashe ku gaba ɗaya saboda yanzu na take son ta ci duniya fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum sai Allah ce wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa halail jam'i ne na halila da mata ƴaƴanku sai Allah ce alladhina min aslabikum waɗanda suka fito daga cikin tsatsonku to kaga nan min aslabikum waɗanda suka fito daga cikin tsatsonku wannan ya nuna maka cewa ashe wato mutum in ba kai ka haife shi ba wa da ɗan ƙane an gane ni halatta ne ka aure mata shi ya aure matarka don mi domin ɗanka na cikinka shi ne abba za ka aure yarsa mata shi ba an gane ni don Allah ce min asulabikum amma kamar wata wato wani tsotsa ɗabi'a da kasance ta jahiliya ka zo ka ɗauko yaro ka ce wannan ɗana ne ko ba haka ba shikenan sai a rinka kiran shi danka abinda ake cewa ibnu tabanni ko ko irin zamanin garin muke ka dauko yaro daga kauye ka kawo shi ka azabai sana'a har ya zama wani abu waye babanka sai ce wani to wallahi tsakankanin ku lalle baba ne amma ba wancan baba ba in ka saki mata ya halatta ya aura in ya saki mata ya halatta ka aura menene hikimar wannan saboda mu san wane ne ya kamata ya shigo gidanmu wane ne bai kamata ya shigo gidanmu ba wane ne ya kamata mu bar mishi hurumi yana iya tattauna da iyayensa ko ƴan uwansa wane ne ya bai dace ba yaronka yaronka ne ko da kana aika shi yana kan nama wallahi in ka mutu shi na auren matarka ko baka mutu baka sake ta sun ka gane madina wallahi shi na aure ta ina fata ku fahimce ni don haka min aslabikum kaga ɗa na tabanni yana iya aure shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tabannin wani daga cikin da ake cewa Zaid ko ba haka ba amma kuma Allah subhanahu wataala don shi bata wannan sai ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aure matar Zaidu ko ba haka nan bane karshe ko sai da ya aure ta kaga inda dan tabanni ko dan da kan rika ko kace danka ne yana zama danka to da dan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riko da ya zata shi Allah kawo kisa a cikin suratul ahzab wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدئيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا الله يبات ونن وما جعل أدئياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما don haka dai ɗa wanda ya kasance ɗa ne ba na haihuwa ba in dai ɗanka ne wanda kai ka haife shi to wannan haramun ne ya auri wato matarka amma in ba wannan ba to wallahi a kiyaye sai Allah subhanahu wata'ala ce wa an tajma'u bainal ukhtaini sannan kuma ku hada aure bainal ukhtaini lokaci guda tsakanin ƴan uwa guda biyu ya da kauna dukka aure su haramun ne shugaban kasar Zaire ina fata an fahimce ni wanga mabutu sai sai ku shina da mata guda an gane ni tawainiya ce sai ga tawainiya ta ce kai waɗanga duk ɗiri ɗina ba abin su gaba ɗaya sai tattari maka ne billahi ladi wa an tajma'u bainal ukhtaini ku hada yan uwa guda biyu shi ma an hana shi sai sunna kuma ta zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha la tajma'u kakku hada bainal mar'ati wa ammatiha tsakanin mace da yan mahaifinta ko kanin mahaifinta an gane ni wala bainal mar'ati wa khalatiha kuma ba a hada tsakanin mace da kaunar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta wannan haramun ne to amma sai mu gane nan aljam'u ankaci ba a hada su kenan in sun rarraba ana iya yi an gane ni ka auriya ko kauna ɗaya daga cikin su sai ta mutu shikenan kuma sai ka ga guda kana so sai ka aura ka saki wannan an gane ni kake son wannan yana yiwa ka aure ta amma na akwai matsala ko ba haka ba eh in ka ce zaka yi a ce kai mutum ya saka muna diya kuma ya dawo ya ce mu bashi wallahi ba ba suwa cikin famin gaba gaba ɗaya wallahi ba mu rishi sake aure eh wani irin mutum na wanga abu abu abu abu kamar kare hmm ba su yarda halat ne irin wannan yana iya faruwa shi ba in an samu matsala an ba da kanwa ta ce ba ta aure ta sa iyaye kunya ko an ba da ya ta sa iyaye kunya ta ce to ga kauna tana in ka gani tana yi maka ina fata an fahimce ni amma hada su an ka ce ba za a yi ba to sai dai nan hada wannan ana zancen aure ne wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf to in ya zamanto hada su su yan uwa guda biyu yana da hali guda uku in muka kalli aure da kuma kallon kasancewa su bayi aure aya ta ce wa an tajma'u bainal ukhtaini ko ba ana zancen aure bane to idan guda auren ta kai guda kuma mallakar ta ne kai ta hanyar bauta ana hada su ko ko idan kuma duka bayi ne guda biyu suna matsayin bayinka kana iya ka hada su aya ba ta zo sai wannan bayani ba to nan na malamai suka zuba bayanai da dama shi na auren wancan bamu da matsala to amma zahiriya kuna ji ana cewa zahiriya wata mazhaba ce sun ka ce a'a wa an tajma'u bainal ukhtaini an yi magana aure ne amma yanzu in dai guda aure guda ka rike ta ne ko ko dukkan su suna karkashin ka ta hanyar bauta duka ya halatta kai take su tunda an tajma'u bainal ukhtaini mi addalilin ku sun kace can Allah ce illa ma malakat aymanukum illa ma malakat aymanuhum to shi ko illa ma malakat aymanuhum kaga bai shigo an tajma'u bainal ukhtaini ba sun kace an fitar da shi ina fata an fahimce ni to amma malamai jamhurin malamai sun tafi cewa cewa ba za a hada su ba ko ta wuce hanya in ma ka mallake su ta hanyar bauta sai dai ka taci guda in ka auri waccan to waccan ko da ka mallake ta hanyar bauta ba za ka take ta ba to amma sai da aka yi kokarin kawo dalilai saboda kun san muna cikin lokacin da akwai matsaloli wanda in kana da karancin bincike da tunani yanzu da wani zai da kai sai aka ce to ya za a yi ma zahiri ya raddi cewa wanda nasu ba zai ba sai aka ce to waccan aya da suka kafa hujja da ita an gane ni aya ce wadda ta zo kan bayanin sifofin masu imani ita ko wannan aya ta cikin suratul nisa'i ta zo ne don ta yi bayanin matan da ya kamata a aura da waɗanda ba a aura ba kenan kaga wacce ashe ba ta zo ne don ta bayani ba wannan ko ta zo ta yi bayani kenan ko kaga ayar da ta zo ta yi bayani ita ya gabatar da a gabatar suwa ba wanda ta zo ne don ta yi bayanin yabo ba ga waɗansu masu imani ko ba ka ba قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين kaga ta yi bayani ne tana yabon su ko sifofin su amma na an ce hurrimat alaikum kaza kaza kaza wa an tajma'u bainal ukhtayn kaga wannan ta zo ne don ta yi bayanin haramci suka ce dalili na biyu shi wanga da abinda zahiriya suka suka kafa hujja da shi ana iya kafa musu hujja da shi su haɗi domin nan hujjar su an ka ce wa illa ma malakat aymanukum ko ba haka ba ayar da za ta zo za ta faɗi wannan illa ma malakat aymanukum suka ce to shi milkul yamini ya shigo a cikin nan dalili kuma Allah ya ce wa akhawatukum min ar-rida'a ko ya haramta mutun ya auri ya haramta mutun ya auri wanda suka sha nono tare ko ba ka nan bane to in ya mallake ta ta hanyar bautawa ta halatta gare kaga ba za ta halatta gare shi ba a to tunda bata halatta ba shikenan sannan da an ka ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i kada ku auri matan da iyayenku suka aura to idan aka kaddarta ta kafirta aka je wajen yaki aka kamo ta aka baka ita cikin rabo ta halatta gare ka ko da milkul yamini bata halatta gare ka ba sai suka ce to in wannan ya nuna bata halatta ba to ita ma baiwa aljam'u bainal ukhtayn duk cikin wannan tsari guda suke ba za a hada su ba ina fatan kuna fahimta da kyau saboda masaloli ne waɗanda hatsari gare su yanzu wannan lokaci sai ka samu wani mai shubha ya ce maka kai wa an tajma'u bainal ukhtayn Allah ya ce wannan ana magana aure ne ku kuma qur'ani mu mun ka gani qur'ani mun ka sani qur'ani zalla kamar shi kadai na san alqur'ani duniya ina fatan kuna fahimta ta to dan haka dai wannan kadan ne daga cikin abin da malamai suka kawo cewa wannan aya tana bayani ne kan kan abin nan sannan kuma dalili dole aya za ta zo za mu yi bayanin kan cewa waɗansu mata ana iya a ƙetare su waɗanda ba su ma zo cikin wannan aya ba kenan wannan nuna cewa ana iya fitar da ana iya fitar da ko da waɗanda ba su cikin aya ba sabanin wanda zahiriya suka kawo suka ce ai wato wa an tajma'u bainal ukhtayn bakin waɗannan illa ma malakat aymanukum akwai matan da za a fitar da su kuma ba su zo cikin wannan sura ba ma gaba ɗaya kenan wannan nuna cewa ana iya fitar da mulkul yamini ina fata kun fahimce ni na'am wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf sai an ce inna Allah kana ghafurar rahima hakika Allah subhanahu wata'ala kana ya kasance kuma bai gushe ba ghafuran mai gafara ne rahiman mai jin kai ne Allah yana gafarta zunubai dare da rana gashi nan ana saba mishi Allah yana gafartawa Allah yana da jin kai saboda wannan ta'adin da ake yi cikin sammai da ƙasa wato hannun cikin sammai a saman ruwa da kuma saman ƙasai da Allah bai jin kamu da Allah subhanahu wata'ala ya halakar da mu gaba daya ko ba haka nan bane ya rike sama bata hwado ba alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al ard illa bi idni inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim an gane wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim ubangijin kuma ya tausida shi yasa ya bar ku kuna sako ya gafarta muku Allah ya gafarta muna mala akwai sauran lokaci wal muhsanatu minan nisa
wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما نعم ياكو ينقوا كافي مشغوانا آية shine cewa malamai suka ce koda mun kalli dalilai na zahiriya cewa illa ma malakat aymanukum da wa an tajma'u bainal ukhtayn kowane yana nuhin umumi to al'aslu fil abda'i at-tahrim asali game da zuwa ga mace takin mace haramci na sai an samu dalilin da zai halatta ma tunda nan mun samu shubha nan mun samu shubha to kamata na yi mai imani ya nisanci wannan sai ya samu dalilin da zai halatta mai karara an gane wannan da kyau ina fatan kun fice ni kuma malamai suka ce illa ma malakat aymanukum amun ne yana nuhin aje a aikata wa an tajma'u bainal ukhtaini amun ne yana nuhin haramtawa wanda ya kamata a gabata mai imani kullun domin ka nisanci haram baka aikata shi ba ya fi ka sai neman aikata halatta afka cikin haram an gane wannan da kyau sai Allah ce to wal muhsanatu wannan ma'atufi ne akan abin da ya kamata wato ma'atufin ne ala naibul fa'il hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum kuma zuwa waɗannan wal muhsanatu minan nisa'i malamai suka yi sabani kan wal muhsanat akan mazhabobi ko maganganu kusan guda hudu nan shi al-muhsanat waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da shi al-hara'ir mata waɗanda suke wato ƴaƴa ba bayi ba waɗanda ba su da aure an gane ni sai waɗansu malamai suka ce a'a na abinda ake nufi da shi al-afa'if su ne waɗanda suka kame kansu an gane ni waɗansu malamai suka ce a'a nan al-muhsanatu yarhamukallah mata masu aure su ne ake nufi to kaga kalma ta al-muhsanat tana da matsala domin mi domin a larabci kalima ta ahsana ko hasun ko hisn shine kariya to kai in baka san larabci ba kawai ka zaburo kace zaka fasara qur'ani kaga sai ka kada mutane cikin matsala alhisnu shine kariya shi yasa muna da wani littafi nan da ake sai suwa da kowa na da shi bi suna ne hisnul muslim ba hisanul muslim ba hisnu kariya domin kalima ta hasana yahsunu tana nufin kariya ina fata kuna fahimta ta da kyau Sheikh Abdullahi bin Fodiyo kanin Sheikh kanin Sheikh Usman dan Fodiyo yana da wani littafi suna ne Hisnur Rasin katanga mai karfi kariya ta neman ilimi littafi ne wanda ya a cikin sarf baiti dubu ne ya kawo cikin ilmu sarf ina fata an fahimce ni shi ko alhisnu kariya kamar birni da gari duk wanda an kai ma katanga shi ake cewa birni ko ba haka ba saboda zai kare garin kuma akwai mutanen da ke hawa can su hango mutanen da za su zo kuna fahimta ta to sai an ka sami suna hisnu to dukkan su malamai wannan kalma kowane a cikin lugha sai an ka gano kalma ta hisnu tana ɗauka su in mun ka ce alhisnu tana nuhin al'iffa mace da ta kare kanta mai iyauci saboda iyauci hisnun na yana hana mace ta je ta yi shashanci in muka ce alhisnu wato alhurriya shine yanci domin yanci yana hana wani ya yi abin da ya ga dama da kai ko ba ganin bane in muka ce alhisnu yana nuhin musulunci domin musulunci yana hana mutum ya je ya aikata banda domin an ce fa idza uhsinna fa in atani fahishatin wadansu malamai sun fassara shi uhsinna aslamna idan sun musulunta wadansu kuma suka ce a'a ba haka nan bane to kaga dai ma'ana kamun kai kasancewa da aure musulunci waɗannan kalima duk sun zo da waɗannan ma'arodi guda hudu to kaga cikin su wacce ce zamu dauka kaga sai an yi aiki waɗansu malamai suka ce nan abin da ya kamata nan abin da ake nuhi wal muhsanatu sune mata na duniya gaba daya minan nisa'i an haramta muku su yan auren su illa ma malakat aymanukum sai abin da dama ku tan mallaka waɗansu malamai suka ce a'a nan alhara'ir ake nuhi ƴaƴa an gane ni ƴaƴa waɗanda ba bayi ba kenan nan fassara aya wal muhsanatu minan nisa'i mata guda hudu ƴaƴa su an ka halatta muku an gane ni in kai mata hudu illa ma malakat aymanukum to ba a karawa sai dai an samu bayi waɗansu malamai suka ce a'a wal muhsanatu minan nisa shine al mutazawwijat mata masu aure matar da duk adda aure da wani wallahi ka cata in baka son halaka ka in dai ba ka san abin da ka taka ba saboda akwai dan suna ganin cewa su zina tun da suna da wani matsayi ka san in mutum na da matsayi mai jin tsoron lalata da matan mutane sai da dubu ta cika a halaka shi a kwarai ko duk in kana biyan matan mutane umrul qais rayuwa ta gaba ɗaya ya kare ta ne wajen biyan mata kaf har yake cewa shi bai jin shakkai ya je wajen mace ko da an sanya duk mazan kabila an gane tun da tun zamanin jahiliya ne yace duk mazajen kabila gaba ɗaya a sasu su kewaye gidansu da takobi yace wallahi bajin tsoro sai ya bi hanyar da zai ya shiga yace kai shi ya fi so in yaje yana kwance tare da mace wadda ba mata ta ba in an kan mai don Allah ai guntu guntu da naman shi amma yana biyar mata yana biyar mata wata rana sai je nemi matar wani da ya je nemi matar wani aka gaya mishi aka ce to umarul kasuwa ya nemi matarka ba ka ɗaukar takobi ka shi ya ce ni ban bi ta yi ku bar shi ni ne san maganin shi shikenan wannan mutumin sai ya je masihirci ne ya yi sihiri ya yi sihiri sai zo ɗauko riga sai ya sayu kai kekkece ta ashe wannan sihirin da ya kekkece jikin umar ulkai sura umar ulkai ya tashi da rashin lafiya jiki ne nama guntu guntu tsun keke yana faduwa har ya mutu bar duniya shi da kanshi yake cewa وبدلت قرحا داميا بعد صحة فيا لك من نعمة تحولنا أبؤسا وبدلت أن تنزع من رأيواتا قرحا داميا قراجي قراجي قراجي ما سجني بعد صحة باين نظمت إن الله ya ce fa ya laki min nu'ma ta hawwalna abu usa ya mamakin ni'imar da nake cikin ta ta jin daɗi ta kuma min asara to don haka wallahi duk mai neman matan mutane lalle tsaya biyu to amma rar da dubu ta cika dan nan zaka rena kanka kuma daga ran nan ka ƙare kima duniya duk wanda ya san abin da ka aikata wallahi ko ɗiyanka in sai sai sun bar jan mutane ba wanda ka da mutum ya ce kai nan an ka kama ubanka da matar wani shiru magana ta ƙari don haka wallahi ruha musu asiri malam aka a to lokutan ba su da yawa almuhimmu dai zamu yi a gurguje ko da sati mai zuwa zamu damu kan wannan aya kenan nan waɗanda sun ka ce wal muhsanatu adalahum mata masu aure kenan duk matar da wani ya aure ta in dai ba ya sake ta ba ta yi idda ta ƙare to haramun ne ga wani illa ma malakat aymanukum sai abinda damar ku ta, ta mallaka kenan matar da aka je wajen yaƙi ta kafiri aka kamo ta an gane da kyau aka kamo ta koda tana da aure in dai ta yi istibra'i ba ta ɗauki da ciki to ya halatta ka take ta wannan shi ne abin da ya tabbata domin wannan fassara ta hi dacewa da hadisai da abin da ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an qala yace asabna sabyan mun je wajen wani yaki sai mun ka kamo mata na kafirai ina fata an fahimce ni min sabi autas wato na daga autas sai yake cewa walahunna azwajun su kuma suna da mata fakarihna an naqa alaihinna walahunna azwaj sai muka ji tsoron mu je mu take mace kuma tana da miji ko ba haka nan bane sai yace fasalna fasalna annabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai muka tambayi manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi fa nazalatil aya sai aya ta sabka wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kenan mata wanda suke da aure an haramta muku illa ma malakat aymanukum sai abin da damar ku ta mallaka kenan in wajen yaki ne aka kamo su wannan malamai suke cewa imamu muslim akhrajahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi wa imamu ahmad da imamu ahmad wa abu dawuda wa tirmidhi wa nisa'i wa ibn majah wa abdul razzaq waɗanga littattafan hadisi duk su fitar da wannan hadisi kaga hadisi ne ingantacce tabbatacce an gane sai dai nan akwai matsala guda shine cewa nan da an ka ce illa ma malakat aymanukum akwai wata ka'ida da ake amfani da ita cikin ulmu ulumul qur'an ana cewa al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi idan aya ta zo to hukunta ya hukuncinta ya shafi kowa ba ana kallon wanda ɗaya abin ya sabka akan shi ba kun fahimce ni da kyau mutumin da yayi li'ani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta sabka akan shi ko to amma kuma ba shi kadai ta shafa ta shafi kowa da kowa mutumin da ya yi zihari ga mata ta yi an gane ni ayoyi suka sabka ba wai suna da alaka ne da waɗanda suka yi jiharin kaɗai ba a duk kowa da kowa ya shigo ciki ko ba haka ba al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi to amma wannan aya ta saba ma wannan ka'ida wagga aya ita al'ibratu bi khususis sababi la bi umumin lafzi menene dalilin illa ma malakat aymanukum matan da ɗaya aka kamo wajen yaƙi su kaɗai ne ayar ta shafa amma bai wadda aka sayar an gane ni to in an sayar da ita aurenta bai mutu ba dalili kuma akwai hadisi na barira wanda wato Aisha radiyallahu anha na cikin sahihul Bukhari da Muslim ita wannan barira an sayar da ita an gane ni da aka sayar da ita aurenta bai mutu ba wanda a tare da ita bawa ne amma aurenta bai mutu ba an gane ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta zabi har mijinta biyo yana kuka yana cewa don Allah ta yi hakuri da shi ya je kai kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san in mutu ya mutu da son mace to shikenan shi an rasa shi abada ya halaka ya zo wajen manzo Allah ya ce don Allah a gyara mini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira ta ya ce mata to shikenan auren nan ki koma zuwa gare shi ya kamata ki zama tare da shi ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin umurni ka bani ko ko shawara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shawara ne baki ba umurni ne yi ba domin in umurni ne yi za a yi ta ce to ba ni kamna sai an karaba aure don haka kenan kaga wannan ya nuna muka cewa illa ma malakat aymanukum sai waɗanda tabbas ake zancen yakin amma in sayar da su an kai auren su bai mutu ba dole sai in an sake su ko ko an ba su zabi an gane wannan dake ko kitaballahi alaikum wannan hukuncin Allah ne zuwa gare ku wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku ma wara'a zalikum koma bayan wannan zamu zo mu bayani bi ake nuhi da koma bayan wannan an tabtahu bi amwalikum ku je ku nemi auren mata da dukiyoyinku na halas ba ka je ka ɗauko dukiyoyin mutane ba ka ce ka je ka aure ko ka je banki ka ciwo bashin kuɗin riba don ka ce za ka yi aure muhsinina kuna masu ƙoƙarin kare kanku daga zina an gane ni don haka ake yin aure ba kai mata hudu ba ka zama to kana da budurwa goma sha biyar ko ashirin ko talatin ghaira musafihina ba masu zuwa wajen zina ba ko cikin ƙasa ko wajen ƙasa ko da rana ko da daddare ko cikin otal ko ko gidan da ka gina don yin shashanci famastamta'tum bihi minhunna duk abinda kuka ji daɗi da su da shi su matan saboda kun aure su fa atuhunna ujurahunna fariḍa ko ba su sadakin su faridatan wanda aka yanke faridatan wanda anka wajabta wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'd al-fariḍa babu laifi akan ku abinda kuka wato yarjejena da shi bayan farilla mutum ne zai aure mace yace mata to inna aure ki bayan an kai ki kuma insha Allah zan baki kaza wannan ba laifi bane an gane ni inna Allah kana aliman hakima haqiqa Allah subhanahu wataala ya kasance aliman masani shi yasa babu wanda ya isa ya gano kuskuren Allah hakiman Allah gwani na bayyan abu cikin rashin ganewa ko ko ya aza abu inda ba shi ba duk wanda yace Allah ya yi kuskure ya kawo bayani guda na cikin doka Allah ce wanga ya kamata ya tsuha ko a canza ko a gyara wannan mutumin suna ne kafirun kafiri nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh